Dama ana tuna da ayar ko da za mu tashi. فقلنا اضربوا وقلنا وقلنا ضرب أيوة وقلتم وقتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مكروه يوما ما za mu tashi. بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godewa Allah subhanahu wa ta'ala da ya haɗa mu wato a wannan rana ta talata bakwai ga watan Ramadan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda ya daidai ga ashirin da hudu watan biyu shekara ta dubu biyu da ashirin da shidda a cikin wannan masallaci na tsohuwar kasuwa a wannan gari na girgir mai albarka inda muke gabatar da tafsirin alkur'ani mai girma a cikin watan alkur'ani wato shine ramadan a jiya wato mun ji bayani da allah ya mana akan aika aika da halayyan yahudawa wayannan ayoyi da muka karanta na jiya 'yan uwa masu girma wanda a cikinsu akwai wato tambayoyi guda hudu da yahudawa suka yi ta jefawa akan hukunci da suka nemi Allah maɗaukakin sarki ya musu wato Allah ya mana wannan bayani ne don mu nisanci irin wannan ɗabi'u dan duk wanda ya aikata ya irin wannan to ya aikata irin ɗabi'a ta Yahudawa kissar abinda take kira zuwa gare shi shine ya ku masu imani kada ya zamo kun siffanta da irin siffofi na Yahudawa Yahudawa sun kasance masu ƙetare iyaka cikin yawan yin tambaya amma ba aiki ai kaza me kaza kaza kaza amma da an rigai an karɓi hukunci magana ta ƙari shine ajiya muka ji inda suka ce qala innahu yaqulu innaha baqaratu wato qala Allah yace innahu yaqulu innaha baqaratu Allah na cewa wannan saniya la zalulun wato ba kaskantacciya ce ba wahalalliya tufirul arda wato wanda ake noma da ita wala tasqil harsa ba wanda ake bayi da ita ba musallamatun wato saniya ce lafiyayya wanda bata wahala ba lashi ya tafiha babu wani abun gurbata tare da ita suka ce qalu al'ana ji'ta bil haqq ai a yanzu ne ka zo da gaskiya fa zabahuha sai suka yanka ta wa ma kadu yaf'aluna kai ka ce dan yawan jayayyar su ba za su yanka wannan saniya ba amma da ƙarshe suka yanka sai Allah ya ce ni
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم na وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون na'am
فقلنا اضربوه ببعضها مم.
كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون Allah ya ce wa iz qataltum nafsan ku tuna ya ku yahudawa a yayin da kuka yi kisan kai kuka kashe wata rai faddara'tum fiha sai kuka yi sabani dalilin kisan wannan rai yanan ayoyin da aka karanta na baya wannan ayar ita take bayanin duk abin da ya faru wato yahudawa kashe mutum ne suka yi suka yi sabani suka nemi Allah madaukakin sarki ya sabkar da hukunci a gane wane ne yayi kisa to a wannan lokaci sun yi sabani ko har aka zo za a gwabza yaƙi tsakankanin ɓangarori guda biyu sai Allah ya ce wallahu mukhrijum ma kuntum taktumuna wannan abin da kuka koyi Allah zai fitar da shi wannan wanda ya kisa Allah zai bayyana shi a ina ne Allah zai bayyana shi fa qul nadribuhu bi ba'dihha Allah sai ce ku ɗau wani shashe daga cikin saniyar da kuka yanka ku bigi wannan mamaci wanda aka kashe idan kuka yi haka to zai tashi wannan mamaci sai muku bayani kazalika yuhyi Allahu al-mauta haka Allah ke rayar da mamaci wannan saniya da suka yanka suka ɗauki wani kaso daga jikinta suka zigi wannan wanda ya mutu wanda aka kashe suna bugon shi abdullahi dan abbas sai ce sai tashi ya zauna sai ya ce wani dan wani shine ya kashe ni wannan dan dan uwana wanda zai ci gado wato ku a tashin wannan bawan Allah akwai aya mai girma a ciki shine Allah ce kazalika yuhyi Allahu al-mauta haka Allah ke rayar da mamaci ana akwai mu'jiza abinda ake kira da mu'jiza shine duk abinda dan adam baya iya kawowa Allah sai ce a doki shashan naman saniya a bige shi idan aka yi haka Allah zai tayar da wannan bawan Allah me yasa kai tsaye Allah bai tayar da bawan ba sai da aka jayo musu wa'annan sharɗayya dalilin da yasa shine taurin kansu yahudawa tun farko da sun yanka to ba wani abin da zai biyo baya kawai ku yi yanka mamaci zai tashi kamar yadda muka yi bayani a jiya yanka a lokacin ko yayin da kake son yin addu'a abu ne karɓaɓɓe tsawon saligo gabatar da wani aikin alkhairi yanka gabatar da aikin alkhairi yin sadaka ka ɗauki dukiya ka bada gabatar da aikin alkhairi ne za ka yi addu'a ka tashi ka yi raka a guda biyu gabatar da aikin alkhairi ne duk addu'a inda son samu ne ka gabatar da ni wani aiki alkhairi shi yasa Allah ce mana fa idza faraghta fansab wa ila rabbika da ka kare sallah sallah ce ko da ka kare sallah ka ku ka ambaci ubangijinka ka kwadaita zuwa ga ubangijinka kaga nan addu'a wato bayan aikin alkhairi akai magana ne addu'a kai tsaye to in son samu ne wato in za ka yi addu'a ka gabatar da aiki alkhairi shi yasa yana daga cikin ladabban yin addu'a yin alawalla yin raka a guda biyu to su ma nan a ƙistar wato ko har Allah ya kawo su inda suka bige shi da wani shashi daga saniyar kaga duka miye ta aikin tawassali ne to wannan tawassali in mutum zai addu'a babu laifi inda muka ce akwai matsala irin yanda yanzu aka maida cewa malamai su kadai za su iya baka cewa in addu'a bukatar ta ta kai kaza to ga abin da za a yanke wannan ko ba taba samun shi a cikin musulunci ba amma yau da niyyar ka kace malam wato ina bukatan amma addu'a amma zan kawo ɗan abin yanka a yanka a ba almajirai ba wanda zai ce amma inda shi ne zai ce addu'ar neman kuɗi raƙumi za a yanka a na samu wannan aikin kaga shi ne ya tsora addu'ar kaza kaza ne za a yi addu'ar kaza kaza ne za a yi inda za mu gane cewa ba a sa sharaɗi kuma inda za mu gane cewa addu'a ana biyo bayan kafinta da aiki alkhairi hadisi na ashabul ghar wato mutane da suka fada kogo wanda dutse ya zo ya rihe mutum guda uku ko wanda mun yi shi a cikin riyadu salihin ɗaya yake cewa kana ibna kana li ibnatu akhi ibnatu ammi kai yace ya kasance ina da diyar baffana wa hiya ahabbu an-nasu ilayya ita ce mafi soyuwar mutane a wurina na yadda nake son ta yafi kowa ya nemi ya aure ta taqiya ba yadda bai ba shi kuma ya kasance mai dukiya wato ku ta tahi bayan shekaru sai matsala ta kawo ta ta ga cewa ta je ta roƙi wani wanda ba ɗan uwanta ba kaskanci ne sai ta zo ta samu ɗan uwanta ya ɗan uwa gashi halin da muke ciki da Allah ka taimaka mini shi yana tuna da wancan abin yana matukar kaunanta ya nemi ya aure ta yana son ta tagiya dama ta samu ko sai ce to gaskiya ba zan baki komi ba da sharaɗi sai in kin makana mini kanki wato kin bani kanki na yi amfani da ke wato ku mewar Allah nan ba ta yarda ba ta buga ta buga sai ta ga cewa ya yi masa sauƙi ta dawo ɗan uwa ne na gida gara ta ba da kan nata da ta zo ya tattara abin da zai bata gashi suka haɗe manzo Allah ce wato sai da ya shiga baina shu'abiha al-arba tsakanin hannayenta guda biyu da kawahunta guda biyu sai ta kalle shi ta ce ittaqillaha wa la taj'al al-khatima khatama illa bihaqqi kaji tsoron Allah kada ka sanya zobanya sai tare da haƙƙinta wannan kalmar ta tada shi bai yi amfani da ita ba kaga yanzu wannan tsoron Allah ya ji sai ya kauce yanzu da ya zo yin addu'a sai ta ya Allah idan na yi wannan aikin dan kai ya yi tawassali da ni amalu salih aiki na gari don Allah ya karɓa mushi ne addu'a a takaice shi ma wancan uwaye gare shi guda biyu wanda kisan shi ta gabata shi ma haka ya ta ɗawainiya ya ce har wata rana ya zo ba su abinci abin shan gabu ka kuma wato sai iske suna imani suna barci sai kita da su har ya zo a zumahi yaran shi suna kuka a ƙarshe shi ma ya ce ya Allah in na yi wannan aikin dan kai tawassali da aikin alkhairi haka na uku shi ma zo mi ya ce wani yama aiki mutane da yawa kowa na biya shi kudin shi sai mutum ɗaya ne bai karɓa ba wannan ɗan kudin na tanar na ajiye su ji amana suna hannuna sai ji tsoron ya kashe sai ta yi ya sayo akuya ya kaya aji akuyan nan ta ayayyafa har aka sai tamkiya ta ayayyafa har aka sai saniya ta ayayyafa har aka sai raƙumi suka ayayyafa garken awaki tumaki shanu raƙumma kawai rana ɗaya bawa Allah ya zo ce ya kai bawa Allah na taɓa yi ma aiki shekara kaza da kaza ka biya ni haƙƙina sai sai mishi me wannan garken gaba ɗaya da kake gani dukiyar ka ce sai ce la tastahzi ubi ce haba ya za a yi kai izgili da ni dan me za ka yi izgili da ni yace da gaske duka naka ne dukiyarka sai ka kwashe to da Allah ƴan uwa mu kalli wani abu guda daya musamman nan da ya tashi mu yayi sai hada dukiyar gaba daya bai bar mishi ba ko kwara daya yanzu an kai ne me zaka ce akwai haƙƙin ciwo shekaru na fa gaban ruwa ga ciwo ga ɗawainiyarsu gaba ɗaya shi kuma mai ce ba komi ya ga hakkin shi ne dan saboda akwai masu tsoron Allah wallahi yace ya Allah wannan aiki in nayi dan kai Allah ka amsa mu shi ma wannan menene aikin alkhairi to kenan wato kaga wannan yanka na yahudawa za mu sa shi daga ni cikin aikin alkhairi wanda Allah ce ku yi kaza sai a bayyana muku ne abinda wato ya boye muku shine fadara'tum fiha ikhtalaftum wanda kuka yi ta sabani Allah sai ya fitar kazalika yuhyi Allahu al-mauta haka Allah ke rayar da mamaci wa yurikum ayatihi ya nuna muku ayoyin shi la'allakum taqiluna dan wannan tabbas zai sa ku ji tsoron Allah madaukakin sarki amma wannan halin da aka yi shi wannan dan dan uwan da sauran jama'an da suke ganin za su gado yana tashi yace wane dan uwana shi ya kashe ni dan ya ci gado kai tsaye sai koma ya faɗi mutu yana komawa sai suka ce ƙarya yake yi Allah suka ce ƙarya yake yi ba gaskiya ba ne to nan sai aka samu wata mas'ala a addini ne ake ce ma wannan mas'alar alƙasama mene da alƙasama yanzu shi ne ɗan mutum an soke shi bai da mutuwa ba ya haɗi yana cikin jini jama'a da suka zo sai ce wane ne ya soke ni sai rasu ya haɗi ne wanda ya kashe shi to wannan wanda ya kashe shi malamai suka ce ɗayan biyu ne shi wanda aka soke ya mutu ta yi gaskiya yake ta yi ne ƙarya yake ya za a tantance wani irin hukunci za a yi dan zai iya faruwa in akwai adawa tsakanin mutum da mutum sai Allah sai hada ya san tahiya zai yana ɗaya daga cikin abin mamaki da na gani a rayuwa wallahi wanda har yanzu yana ɗaga min hankali mutum ne bai da lahiya shekaru mana a jiki ba ta bayyana ba yake tare da iyalin shi ba su taɓa sani ba bai da lahiya har ya kwanta rashin lahiyar cutar shi har ya mutu bai gaya musu ba yana mutuwa sai aka ce kaza ne ya kashe shi duka iyalin shi aje a bincika da aka bincika Allah ya tsare matar ita ta kamu da cutar shi yaran shi ba su kamu ba kuma har ya kwanta watanni bai da lahiya rashin lahiya shi wannan ita ta hallaka shi amma bai gaya ma ba iyalin shi dan Allah yanzu wannan ya zaka iske Allah tsakani da Allah duk wanda Allah zai gama ka musamman mace ka barta da wani aiki a rayuwa ba karamin tashi hankali bane me zaka sai ma Allah gara in ka ɓoye ka ga yanzu wannan kwancin barin duniya ne tun ka hain hayyacin kai wata ya kai bayani wance da Allah ina neman afuwa na riga na yi ko babu wata magana wallahi zai zama mami mai sauki amma haka yi ya tafi kenan ka ga wani zai iya kulla ma wani ya ce shine ya soke ina fatan mun gane in dan adam yana da wannan zuciyar har wanda zai ɓoye wani cutar shi ya mutu ya bar wani kaga akwai aiki sannan kuma ƙari akan haka matar take gaya mini da kanta wani ta aura ta yi karatun addini babu laihi kuma madance sai ta auri wani soji wato suna da 'ya'ya suna da yawa haka ashe bai zama ɗan sai ke ta kewaye kewaye kewaye sida sai ta kama shi yanzu da ta kama shi aka je aka yi bincike ga shi na da ita sai ya zo ya samu matar shi a fadanta ita rayuwa dai ba irin yadda ba ta iya nata ƙoƙari sai ce mata yana da wani tashin hankali ta tsaya ta saurare shi yadda take gaya mutum ce daga shi sai ya sa ƙuriya ya ce wallah tsida ta kama shi ya ce mata ta ce mishi wane dan Allah mai karasa a wuri na mai karasa a gidan nan ya shiru ya ba ta haƙuri yanzu aka sa mata lokaci da je ita ma likitan sojoji a bincika ta ya lahiyar da yake da ɗiyanta ɗiya duka suka kubuta sai aka zo kanta radda aka mata bincike da aka gama ta zo amsar result a likitan bayana kaga tashi hankali ne tunda kana jiran ka ji ina kai ma ka shiga tace haka aka ja wannan sati suna cikin bala'i har likita ya dawo aka bata result aka ce ba ta da komi ita ma yanzu sai ta dawo ta yi lissahi ta ga gadiyanta in ta huta ina za ta ta ce ta haƙura za ta zauna da shi a haka suka ci gaba da zama amma ƙarshe rabuwa suka miya raba su tuhumar ta da sata ita kuma ta ce abin da ba ta taɓa yi ba daga wannan kalmar ta tsane shi ta ce gaba ɗaya a rayuwarta kuma wani mugun sharri ne wanda da wuya za a iya fahimta zinariya ta saya a matsayinta na ma'aikaciya ta ɗan haɗa kuɗinta sai ta tura gida shi kuma sai ya kira gida ya ce wance ta kwashe mishi zinariya kayan a gane uwarta ta ce wato ta san dai wance ba za ta yi sata ba amma dai ba a gaskantawa sai an yi bincike a takaice yan uwa masu girma a ƙarshe wato sai suka rabu kenan nan wannan kisar da na kawo da waccan wanda na ka ni nake so mu isa zuwa gare shi ɗan adam suna da waɗansu halayyan da wala duk abin da aka faɗa kar kai mamaki wani zai iya soke wani wato za iya soke wani sai kulla ma wane da ya soke ni to shi yasa addini sai aka kawo baban kasama idan an soke wani bai yi da mutuwa ba yana cikin jini sai ce wani ne sai ya haɗi ya mutu idan an gama ya za a yi wannan shara za a kirawo shi shi wannan wanda aka ce shi ya kisa zai yi rantsuwa hamsin idan ya cika rantsuwa hamsin ya kubuta rantsuwa ta masu imani don mu yanzu rantsuwa bai muka ɗauke ta ba komi ba wala taj'alu Allah urdatan li aymanikum Allah ce kashe ni ku bar dokan Allah da kayan wasa komi ma abu dan karami ka zo kai ni ka rantse da Allah komi wallahi na rantse da Allah kaza karamin abu zaga a modu fa za a rika rantse da Allah abinda bai taka kara ya karya ba to kenan wannan da ya mutu sai ya tashi sai ya bayani yace wane ya kashe ni sai ya koma wannan yana daga cikin mu'jiza aya ta gaba sai Allah ya ce ni
thumma qasat qulubukum min ba'di dhalika fahiya kal hijarati aw ashad qaswa na'am وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ Allah ya ce thumma qasat qulubukum min ba'di zalika wato duk bayan waɗannan abubuwa da suka gabata ku Yahudawa sai zukatanku suka ƙeƙashe ma'ana shi ne cewa a yayin da mutumin nan ya tashi ya ce wane ya kashe ni sai ya koma ya mutu kamar yadda yake su wannan ƴan uwa suka ce ba gaskiya ba ya faɗa shine sai Allah ce ku yahudawa zakatanku sun kekashe sun bushe sun yi tauri bayan duk wannan abubuwan da aka yi fahiya kal hijara ka ce zukatan nan duwatsu ne wato ƴan uwa masu girma akwai abubuwan da suke sawa zuciyar ɗan adam wato ta bushe ba ta ɗokan wa'azi wani abubuwa ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wato yana cewa la tukfirul kalama bi ghairi zikrillah kada ku yawaita yin zance in ba zikirin Allah ne madaukakin sarki fa inna kasaratal kalami bi ghairi zikrillah domin yawan zance in ba ambatan Allah bane qaswatul lil qalb yana jayo bushewar zuciya malam kaga mutun yayi ta zuba shi kadai a fada wallahi yana sa kaga wa'azi bai mishi tasiri dan zuciyar nan yadda ka san itaciya ce tana iya rayuwa kaga tayi yaɗo tana ba da amfani ko kuma kaga ta bushe gaba ɗaya idan ta zamo mai yawan zikirin Allah to wannan zuciya rayuwa za ta yi Allah ce ala bi zikrillahi da kuma innul qulub da ambatan Allah ne zuciya ke samun nutsuwa wato ka je ka a daidai ka ganka in an yi wa'azi yana tasiri yau ya kai wallahi abinda za mu yi mamaki ina ne ba a jin wa'azi ka dubi watan ramadana yanzu da ya shigo ta ko ina wa'azi ake a zahar ayi wa'azi bayan la'asar ayi wa'azi bayan magaraba ayi wa'azi wasu da asuba kullum wa'azi ne ake gyaruwa ake ƙara yi ko lalace ake ƙara yi sai ka ga na Allah menene ne kaɗan ne masu zuwa masallacin mire ne kaɗan ne sheɗannun mugayen sheɗannun an ɗaure su amma ina masu zuwa sallah a zafa ina masu zuwa sallar la'asar a masallaci ina masu yin magarma a masallaci ina masu yin isha'i a masallaci bari ma ina masu yin asabahi a masallaci ina matasa suke ina wa'azzukan da ake yana nuna cewa kenan zuciya tana bushewa in dai zuciya lahiyarta kalau idan aka yi wa'azi mai tasiri yana rayar da ita yana sa ta ji tsoron Allah yana sa ta rike dokokin Allah amma idan an yi wa'azi mai ratsawa wa'azi mai kama zuciya wallahi kaji bai ma tasiri ba to akwai matsala wato ɗaya daga cikin magabata ya je masallaci ran juma'a limami ya hudu ba wato wannan magabaci ya ji hudu ba lafiyayya hudu ba ta yi yadda ake so amma sai dai ya ji zuciyar shi ba ta girgiza a kai ba ana gama sallah da aka huto sai ya samo liman ya ce liman ka bincika ni ko kai ya ce ɗayanmu yana da munahunci wani irin munahunci ya ce wannan wa'azin da kai baya yiwuwa a yi shi bai ma zuciya tasiri ba za mu zo a ayoyin gaba ko kuma in ce a cikin bayaninmu na gaba mu ji wato ya zukatan nan suke to kenan anan sai Allah nuna mana mu yahudawa zukatansu sun bushe a dalilin mi yawan kutse cikin mi tambayoyi a cikin addini amma ba a aikatawa kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna ma ahlaka man kana qablakum kasratu su'alihim kasratu su'alihim ala anbiya'ihim abinda ya halaka ɗan gabaninku wato ku yawan tambayoyinsu a cikin addini amma ina matsalar take ba a aikatawa na'am واختلافهم على انبيائهم yawa da saba mami annabawansu za su yi tambaya amma mi ba sa aikatawa yana wannan shine hali na yahudawa wanda yake kawo qaswatul qulub fahiya kal hijara kaman duwatsu ne wato shi wannan dutsi karka ganshi a addi haka nan kinkime ne kace kawai dutsi ne a'a yana da nashi tasiri manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kahin annabci ya zo mishi yace ya kasance yana tahiya dutsi yana mishi sallama a hadisin manzo Allah yake cewa innal hajara kana yusallimu alayya fil jahiliya kahin annabta ta zo min wato dutsi ya kasance yana mini sallama inni la a'rifuhu al'an manzo Allah ce ni na san wannan dutsi a yanzu haka dutsen na san shi manzo Allah a lokacin da yake bada labari sai ya nuna ma wannan dutsin ne yake mi yake mushi sallama kenan kaga dutsi yana ji ya yana zikiri ko suna duk abin da Allah ya dora a kansu Allah ya gaya mana a cikin suratu ahzab inna aradna al-amanata ala as-samawati wal ardi sai Allah ya ce mi wal jibali an gujiro da amana akan sama da ƙasa da mi kuma aljibali duwatsu wata irin amana ce ta bautawa Allah maɗaukacin sarki fa baina an yahmilnaha sammai da ƙasai da duwatsu suka ce ba za mu iya baya ubangiji amma mi fa hamalaha al-insan sai da adam ya dauke ta kinan a wannan ayar da muka karanta za mu fahimci me dutsi yana ji amma mu ɗan adam ne ba ma ganin yana ji ba mu san ba yana yi amma ya ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sallama haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake fada akwai wani dutse a Makka mai suna Sabir dutsen sunan shi ne Sabirun wannan dutse manzo Allah ya ce na hau saman shi sai dutsen ya ce ya ihbit ya rasulullah ya ma'aiki Allah ka sabka daga kaina inni akhsha an tuqtala fiyya ina tsoron a zo a kashe ka a sama na fa yu'azzibunillah sai Allah ya azabtar da ni me ya magana anan dutse manzo Allah sai yace wa qala hira gharul hira wancan wa qala hira gharul hira wancan dutsin na hira sai ya ce ma manzo Allah wato ya manzo Allah ka zo ni zan karbe ka wannan dutsen shi tsoro ne yake ji yanda kafiran makka suke kiyayya ga manzo Allah su zo su riski manzo Allah su kashe shi yana sama har shi ma bi laihi ya hau kan shi dalilin an kashe manzo Allah a ina a saman shi shi kuma kira sai ba da fansa wannan bai ba laihi wancan ne mai falala ina fatan mun gane kenan mahallu shahid a wannan hadisin ne dutse yana yana ji ya ma manzo Allah magana shi yasa manzo Allah wato keɓantattan halitta cikin halittun Allah madaukakin sarki ya kasance yana tahiya al-ashjaru wal ahjaru wato itace da duwatsu kafin annabta ya zo mushi yana mamaki yana tahiya suna mushi sallama wanda yana ba shi mamaki kenan kaga wannan keɓantaccen bawa ne wato ko sai Allah ya ce fahiya kal hijara wato in ka kalli zukatan su yahudawa ka ce kamar me duwatsu eh yanda an ka kalli siffan dutse sai ka ce kai zukatan su ta kai dutse wato au ashaddu qaswa kai barama ka ce ta hi dutse tauri zuciyarsu su yahudawa aglabiyar yahudawa anan wasu malamai suka ce daga wannan lokaci sai Allah ya jefa cikin zukatan yahudawa mai tauri ce ta hi dutse tauri wallahi dan uwa duk wanda yake bibiya hatta a yahudawan yanzu in ka ga ɗabi'unsu da halinsu da yadda suke mu'amalantar musulmai Allah za ka san cewa ba Yahudi ba ya da imani a zuciya shi. Ka je ka ga yadda suke ma Falasɗinawa a wannan lokacin. Yahudun wannan zamani, duk waɗanda abubuwan da ake faɗi, Allah sai wanda yake kallon aikin Yahudawan yanzu zai tabbatar da cewa wallahi alqur'ani gaskiya ne wato shine sai Allah mana bayani anan yace wa inna minal hijara lalle daga cikin duwatsu lama ya tafajjaru minhu al-anhar akwai wanda ruwa yake bubbuka daga gare su kenan dutsen ma yahi zukatan su yahudawa dan saboda daga cikin waɗannan duwatsu ana samun bubbukan ruwa me yake bubbukar da ruwa khashiyatillah tsoron Allah madaukakin sarki yake sami wato wannan dutse ya saki ruwa wato sai Allah ya ce wa inna minha lama yashaqqaqu fa yakhruju minhu alma daga cikin wasu duwatsu akwai wanda zai tsage kaga daga cikin dutse za a samu idan ruwa yana gangarwa yana zuba wannan dilala ne akan mi tsoron Allah dutse ma kai yahi zuciyar ba yahudi wasu duwatsun tsagewa za su yi daga tsakaninsu ruwa zai hutu sai Allah ce wa inna minha lama yahbitu min khashyatillah yana daga cikin tsoron Allah zaga katon dutse ya fado daga sama in kaga dutse ya fado daga sama alama ce ta mi tsoron Allah ba kawai haka ya fado ba mu ne zamu ga iska dai ko wane ne ya turo dutse ya fado zaga a saman dutse can wani ya gangaro ko kaga dutse da kanshi ya dan ƙara bajewa duka waɗannan daga mine ne wallahi tsoron Allah ne ‘yan uwa masu girma shi yasa Allah ya gaya mana a cikin suratu hashir ya ce ni wato lau an zalna hadal ƙur'ana Allah ce da mun sabkar da wannan alƙur'ani ala jabalin a kan mai dutse lara'aitahu khashi'a Allah ce ma manzo Allah wallahi da ka gani a gabanka da idananka khashi'an dutsen yana cikin tsoro min khashiyatillah daga tsoron Allah na'am khashiyan mutafatiyan khashiya muta yana amma tsagewa daga mi tsoron Allah madaukakin sarki yana da haka yan uwa masu girma mu sani cewa zuciya wato ta yahudawa ta wurinta ya kai mi ya kai dutse kai barama wasu zukatan nasu sun yi dutse tauri dan dutse yana tsoron Allah yana bubbukar da ruwa wani tsagewa zai wani dan tsoron Allah daga sama zai faɗo sai Allah ya ce wa mallahu bi ghafilin amma ta'malu ya ku yahudawa ku sani cewa Allah ba mai mance abinda ku kuka aikata ne ba na wannan tambayoyi gaba kide da suka gabata ku yi tambaya kuma a ba ku amsa ku ki aikatawa wato ko dan haka yan uwa masu girma wannan ayar tana nuna mana cewa ba ya taƙaita akan yahudawa kaɗai ba akwai ayyukan da bawa idan ya aikata su zuciyar shi za ta iya ƙeƙashewa za ta iya bushewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa kasar inna kasratu dhahik tumitul qalba wato yawan dariya yana mi yana kashe zuciya zuciyar nan ta ƙeƙashe ta bushe ba ta karban dokokin Allah maɗaukakin sarki Allah ce ne
أفتطمعون أن يؤمنوا لكم بسني نجو
أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله نعم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه نعم ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون Allah madaukakin sarki ke cewa afatatma'una an yu'minu lakum ya ku waɗanda kuka yi imani shin cewa kun manta game da aikin banu isra'ila yahudawa kenan wannan kisar da Allah ya ba mu sun yi kaza an yi kaza an yi kaza na taurin kansu Allah sai ke cewa ya ku waɗanda kuka yi imani ya ku musulmai ana nihin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da a lokacin Madina tana kewaye da ni gariruwa na Yahudawa a wannan lokaci manzo Allah ya yi yarjejeniya da suwa yahudawa wato kada ku yaƙe mu muwa ba za mu yaƙe ku ba idan an taɓa ku an taɓa mu idan an taɓa mu an taɓa ku sai Allah yake cewa to ya ku waɗanda kuka yi imani musulmai kun manta da ayyukan yahudawa na baya wato har kuke kwaɗayi cewa an yi minu wato a fasatun ma'uda na'am an yi uminu kuce kwaɗayin cewa su yi imani a irin wannan halin nasu da kuka gani kuna tunanin za su karɓa kira su yi imani wannan yarjejeniyar da suka yi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yahudawa su suka fara karya ta sai Allah ya tabbatar mana da ba mutane ne ba wato masu rike yarjejeniya masu rike alkawali idan an ɗauka tare da su وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله alhali malaman cikin su suna jin abinda Allah madaukakin sarki ya faɗa a cikin at-taura wanda gashi yanzu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yake bayani yayi daidai da wasu abubuwa da suke cikin littafin su wato ko thumma yuharrifunahu sannan suna karkatar wato da wannan bayani da suka gani na attaura wanda ya daidai da abin da ke cikin alkur'ani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kafin zawwan shi Allah yayi bayanin shi a cikin attaura da injila a cikin suratu saffi Allah yake cewa ya'ti min ba'di ismuhu ahmad falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadha sihrun mubin an yi bayanin manzo wato sifofi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin at-taura da injila a yayin da manzon Allah ya zo sun karanta sun gani sun ji sun sani kuma sun ji yadda manzo Allah yake bayana alqur'ani mai girma amma sai suka toshe kunnuwansu suka rife abinda suka sani na at-taura suka kima mutane bayani to shine na Allah ya ce ya za a yi kuma su imani wa'annan mutanen da suka yi waɗannan aika-aika wato wanda sun karanta sun san labarin manzan Allah sun san da zauwan shi kai barama shi ya kawo su kewayen madina don sun yi alkawali in Allah zai turo wani annabi nan gaba daga cikinsu za su yi imani su sallama amma yana zuwa suka yi mi manzan Allah ai yana daga cikin ɓangarensu ina fatan mun gane don saboda jika ne nawa annabi ibrahim alaihi salam su ma jikoki ne nawa annabi ibrahim alaihi salam wato annabi shi salsalar shi daga isma'il su kuma wato yahudawa salsalar su daga ina ishaqa wato ishaqa ya ahi yaqub yaqub ya ahi diya nawa goma sha biyu daga nan aka samu zurriya ta yahudawa shi kuma isma'il aka zo da shi da mahaifiyar shi hajara zuwa yankin makka wato aka ajiye shi a nan daga nan aka samu salsala ta Quraysh kenan kaga duka zuriya sai dai guda kenan dan haka a takaice wato ko sun san wannan labari gashi zai tabbata sun gani ma ya tabbata kai ma sun yi alƙawarin za su yi imani da kai idan ka zo amma kana zuwa suka yin imani suka juya abin da yake cikin at-taura min ba'di ma aqaluhu bayan sun san shi wahum ya'lamuna alhali sun tabbatar da cewa kai manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce aya ta gaba
وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا نعم وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ نعم قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم نعم أفلا تعقلون Allah madaukakin sarki ke cewa wa idza laqul ladina amanu qalu amanna duk wannan bayanin da muka yi na cewa sun san manzo Allah sallallahu alaihi wasallam gashi a cikin attaurarsu da injilansu idan sun gamu da ku waɗanda kuka yi imani za su ce amanna mun yi imani dan saboda me yasa wato a attauransu akwai sannan kuma gashi masu imani sun san cewa a wani shashen attaura akwai labarin manzon Allah sai su ce mun yi imani wa idza khala ba'dhum ila ba'd amma idan suka keɓanta tsakankaninsu da su da munafukan Madina za su ce atuhaddithunahum bima fataha Allahu alaikum wato za ku huto ku musu bayanin cewa kun yi imani da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dan su yi jayayya da ku su kawo hujja akan cewa wato dan me ba za ku zo ku bi shi ba kenan a baki suke munahunci idan suka zo suka hadu da waɗanda suka yi imani sai su ce mun yi imani da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ai akwai shi a cikin at-taura yayi daidai da abin da yake cikin lissahin mu amma idan sun koma gefe suka hadu da ƴan uwansu sauran sai su ce musu ya za a yi ku ce kun yi imani da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuna gaya ma masu imani dan su kawo dalili da hujja akan ku inda rabbikum a wurin ubangijinku afala ta'qiluna shin ba za ku hankalta ba kenan nan abinda za mu gane yan uwa masu girma shine cewa halin yahudawa suna koyi gaskiya wasu sun huto suna dan bayyanawa sai suke cewa a rihe kadda a bayyana dan saboda idan aka bayyana sun samu dalilin da za su yi jayayya da mu za su nuna cewa ba akan gaskiya ba muke kenan mu rihe wannan ɗabi'a kadda a gane ta aya ta gaba Allah ya ce mu
أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون na'am ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون wato Allah madaukakin sarki ke cewa awala ya'lamuna wato shin cewa su yahudawa ba su sani ba cewa wannan aika aika da suka aikata annallaha ya'lamu ma yusirruna Allah madaukakin sarki ya san abinda suka koye a cikin zukatansu wa ma yu'linuna da abinda suka- suke bayyanawa wannan bayani da suka huto suka ce mu bayyana mun yi imani amma a cikin zukatanmu ba mu sallama ba shi ne sai Allah yake zargin su a kai shin cewa Allah bai san abin da kuka huto kuka bayyana ba Allah bai san abin da kuka ɓoye ba wa minhum ummiyuna la ya'lamuna alkitaba su wannan yahudawa daga cikin su akwai wasu gungu wanda ba su san littafin ba kawai jan su ake yi ba abin da suka sani a cikin attaura bisa iya karantawa bisa iya rubutu wala ya'lamuna at-taurata wa ma fiha ba su san abin da ke cikin attaura na sifofin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ba kenan wancan aya ta baya wasu shashen Yahudawa suke cewa kadda ku bayyana cewa kun yi imani da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dan saboda mabiyan cikin ku kadda su fahimci halin da ake ciki sai su dawo su mara ma manzo Allah gabaki daya a koye wannan kadda ya bayyana wato kenan su waɗannan mabiya ba su san sufa na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba wato sai abinda malamansu suka gaya musu illa amaniya wa inhum illa yadhunnun Allah ya ce bar su dai kawai ƙarya ce suke sharawa sannan kuma da zargi ne da zato suke yadawa a cikin masu imani dan su saka musu shakka na'am aya ta gaba Allah ya ce فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله na'am ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا na'am فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون wato ku sai Allah yake bayyana mana cewa wayannan ayoyi da suka gabata ya ku masu imani kusan hali na yahudawa wato ku suna koye muku abin da yake gaskiya sannan suna koye ma mabiyansu abin da yake gaskiya dan saboda kar a mara ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce fawailul lil ladina yaktubuna alkitaba Allah ya ce azaba mai radadi ta tabbata ga su malaman Yahudawa wanda suka san at-taura suke rubuta ta da hannunsu thumma yaquluna hadha min indillahi idan suka yi rubuce-rubucen su sai su fito su ce wannan daga wurin Allah ne madaukakin sarki kenan za su rubuta abubuwa na ƙarya don saboda da yawa daga cikin al'ummansu ba su san attaura ba malaman kawai suke jagorancinsu abinda malamai suka ɗora su a kai da shi suke imani to a wancan hali wato suka zo suka ce sun yi imani da manzan Allah sai shashe daga cikin masana attaura suka ce don me za ku zo ku bayyana ga masu imani cewa kun yi imani da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan mabiya bayan ku suka ji da wannan kenan su ma za su mara mawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya za a yi a gyare kadda a bayyana shine sai suke zuwa suna rubutu a matsayin su na malamai suna cewa hada min indillahi wanda daga wurin Allah ne madaukakin sarki suna yin haka liyashtaru bihi samanan qalila don su samu wani abu na duniya don su samu girmamawa su samu dukiya su samu matsayi wallahi in uwa masu girma wannan shine hadari a cikin al'umman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yau a wayi gari malami ya zamo yana ci da addini ba abin da karata da shi sai addini shine rumbunka wani irin ci da addini addu'a sai an biya ولا تشتروا بآيات الله ثمنا قليلا wato an zo neman addu'a wurinka sai ka sa shara'i sai an biya kaza alƙur'ani mai girma da Allah ya sabkar da shi don a karanta a yi aiki da shi kama mutane jawabi su san dokokin Allah a ciki su san abin da Allah ya halatta su san abin da Allah ya haramta sai ya zamo ka zo kana sabke shi da kuɗi dan sabka alqur'ani da ake wallahi bid'a ne ku zo ku taru ku sabke alqur'ani a biya ku ku amshi kudi ya shiga kalkashin wannan aya ba inda malamai suka halata wannan aikin wato amma aihuwa ko ai mutuwa ko wani ranar farin ciki a tattaro garada a kawo su su kwana suna sabke alqur'ani a ce a bikin wane sabka biyu akai sabka uku akai in suka gama aini a tattara kudi a basu to wannan hali ne na yahudawa haka ka rubuta alqur'ani wato ka wanke ana biyanka yayi daidai da ni irin dabi'a da hali na yahudawa su ma ga sunan ni suke yaktubuna alkitaba bi aydihim suna rubuta alqur'anan nan wato attauran su da hannayen su dan miliyashtaru bihi samanan qalila dan su samu wani abu na duniya wato kenan dan haka duk abin da ya shahi harakan malanta to tana da hatsari za ka iya neman duniya da ita wato don samun kuɗi ko don samun matsayi yanzu wannan wallahi shine ake kokowa limanci jagorantar addini wato ka ga ana ta kokowa wallahi ana jayayya dan saboda jagoranta addini wato limanci ko dan jan wani abu na addini na zaga malamai suna shiga juna hatta ahlus sunna ana jayayya akai kai zu girmamawa idan ya zamo ba dan Allah ba kake wallahi akwai matsala duk dan adam matsayin da zai baka na girmamawa wallahi sirrinka a wurin Allah a bayyane yake awala ya'lamuna anna Allah ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun abinda ke cikin zuciyarka wanda ka boye na neman matsayi Allah ya sani abinda kake bayyanawa na takawa a matsayinka na malami in duniya kake nema Allah ya mi Allah ya sani Allah babu abinda zai tsiratar da mutum sai mi sai ikhlasi shi yasa duk wanda zai nemi matsayi a cikin harkar addini to wallahi ba kasba ne ya same ta in ka same ta kuma ka taɓe don saboda ka bi hali irin hali na yahudawa shi ne Allah sai haza min indillahi liyashtaru bihi samanan qalila sun yi wannan wato don su samu wani abu na duniya fawailul lahum mimma katabat aydihim Allah ce tar da azaba ta tabbata gare su na daga abinda hannayensu suka rubuta wa wailul lahum mimma yaksibun wato tar da abin da ya kasance suna aikatawa Allah ya mi aya ta gaba wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'duda قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهدا نعم أم تقولون على الله ما لا تعلمون وتؤلى يتي وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة يهودا suka ce ba yadda za a yi wuta ta shahe su ranan gobe kiyama sai dai wasu ‘yan kwanaki anan su sun yi mi sun yarda ma wutar za ta shahe su a dalilin me yasa sun sa aika-aikar da suka yi a duniya a baya duka mun karanta ko tambayoyi da suka yi sama wa annabi musa alaihi salam to sun san wasu na da laifi sun san sun kawo kato bara suka ce to su a ranar kiyama azaba ba za ta shahe su ba in ma ta shahe su wasu 'yan kwanaki ne wanda ba su taka kara suka karya ba wato ko sai Allah ya ce ya kai ma'aikin Allah ya kai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ga ya musu ul attakhaztum inda Allah ahadan shin cewa a wurin Allah kun dau wani alƙawali cewa Allah madaukakin sarki ba zai muku azaba ba am taquluna ala allahi ma la ta'lamuna ko dai kawai kuna share ƙarya ce kuna kirkirar ƙarya kuna jingina ma Allah madaukakin sarki kina yan uwa masu girma cikin waɗannan ayoyi da suka gabata abubuwan da zamu gane a ciki dabi'a ta yahudawa da hali na yahudawa duk inda aka shigo sai sun ballata wani wuri wato ɗabi'arsu ta farko a cikin waɗannan ayoyi shi ne cewa ɓoye gaskiya da bayyanar da abin da yake ba gaskiya ba ɗabi'a ta biyu hutowa su yi shela da cewa Allah ya ce amma alhali Allah bai faɗa ba sun yi hakan don neman wani abu na duniya wannan kuma duk wanda ya faɗa cikin irin wannan hali wato ya faɗa cikin matsala kai sai ya kai masu da kansu suka yarda cewa sun yi laihi amma aka ta yi lahira su azabarsu mai sauƙi ce to shi ne sai Allah maɗaukakin sarki ke ba su amsa cewa don me kuke ƙirƙira wa Allah maɗaukakin sarki ƙarya aya ta gaba Allah ya ce ni بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته na'am فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون hasbu Allah ya ce bala man kasaba sayyi'atan wato ɗabi'a a wurin Allah ta hukunci tabbatacciya ce duk wanda ya laihi a wurin Allah maɗaukake sarki to laihin shi Allah zai sakanta mishi da shi wa hatat bihi khati'atuhu fa ulaika ashabun nar wanda zunuban shi suka kewaye shi suka lullube shi suka yi nauyi akan shi to wannan shine ma'abucin wutar jahannama maganar da yahudawa suke cewa na zuwa ka sayi lahira 'yan kwanaki ne za su yi Allah ce wannan ba gaskiya ne ba daidai irin zunubanka daidai daɗewanka a cikin wutar jahannama an zunubanka za su sa ka dawwama a jahannama to babu abin da zai fitar da kai wato sai Allah ce hum fiha khaliduna wato za su dawwama a cikin wutar jahannama na'am والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة na'am هم فيها خالدون mm.
وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله na'am لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى na'am وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة mm.
وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم mm.
ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون wato Allah ya ce wallazina amanu kenan wannan aya tana kalubalantan wancan aya aya wadda muka karanta ta baya bala man kasaba sayyi'atan duk wanda ya aikata laifi in ya kai ya dawwama a jahannama dawwama zai to wacce ce aka santa wato wallazina amanu wa amilus salihati haka waɗanda suka yi aiki nagari ula'ika ashabul jannati waɗannan su ne ma'abuta gidan aljanna hum fiha khaliduna idan aiki wato suna madawwama a ciki kenan wannan ayar tana kalubalanta aya ta baya sai Allah ya ce wa iz akhadna mithaqa bani isra'ila Allah ya ce wato ku tuna a yayin da muka dau alƙawali da banu isra'ila la tabuduna illa Allah kada ku bauta wa kowa sai Allah madaukakin sarki wa bil walidaini ihsana wato iyaye guda biyu a kyautata musu walidhil uh, wa- wa dhil qurba wato haka 'yan uwa makusanta a kyautata musu wal yatama wato ko da marayi wal masakina wato da waɗanda suke miskinai a daidai wannan gaba yan uwa masu girma wannan yana ɗaya daga cikin wato shari'a ta mutanen baya wadda ta yi daidai da irin shari'ar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai ka'ida usuliyya wato wanda wasu shari'a shar'u man qablana shar'un lana shari'ar mutanen baya da ta wuce wadda take da wasu dokoki wanda ya shigo cikin shari'ar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wato tana iya zama shari'a ga wannan al'umma ita ma wato kenan shine cewa Allah ya dau alƙawari akan banu Isra'ila haka Allah madaukakin sarki ya wanzar da wannan hukunci cikin al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kadda abautawa kowa sai Allah maɗaukakin sarki wato iyaye guda biyu a kyautata musu musamman a cikin watan Ramadana yana ɗaya daga cikin hanyoyi na aikata aikin alkhairi wanda Allah maɗaukakin sarki ke limkalada a cikin wannan wata wabil qurba da kyautata ma ƴan uwa makusanta musamman a cikin me watan Ramadan wato na kai musu ziyara da sadaka waliyata ma haka da waɗanda suke marayi wato musamman a cikin watan Ramadan na tallafa musu da ba su agaji wal masakina da waɗanda babu a hannunsu su ma a taimaka a tallafa musu sai Allah ce wa qulu lin nasi husna wato ku gaya ma mutane abin da yake mai kyau wato wannan shi ma yana daga cikin shari'a ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wato kamar yadda Allah yayi bayani yana cikin shari'ar mutanen baya to haka shi ma a cikin shari'ar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a kyautata ma dukkanin mutane a cikin magana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa man kana yu'minu billahi واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت wato wanda ya imani da Allah da ranar gobe kiyama ya hudu alkhairi ko ya shu kenan kaga yana daga cikin kyautatawa idan zaka tunkare dan uwanka musulmi kenan ka tunkare shi da magana ta alkhairi idan ba ta alkhairi wace me ya kamata kai kai shiru wa qulu lin nasi husna Allah ce wa aqimus salata ku tsaye da sallah wato ku tsayar da sallah ya ku banu isra'ila wa atuz zakata haka ku bayar da zakka thumma tawallaytum duk waɗannan abubuwan da Allah ya jera musu wato suka saba suka juya baya kada ku bautawa kowa sai Allah madaukakin sarki kowa iyaye biyayya wato ku kyautata ma ƴan uwanku ku kyautata ma marayi ku kyautata ma miskinai idan za ku yi magana ku faɗi magana kyakkyawa ku tsayar da sallah ku ba da zakka amma me aikin su kamar yadda suka saba sai suka juya baya illa qalilan minkum sai dai waɗanda suke ƴan kaɗan daga cikin ku wa antum mu'riduna wato da yawa daga cikin ku sun kasance masu juya baya akan dokokin Allah wato uwa masu girma wannan aya tana nuna mana irin ɗabi'a ta Yahudawa wanda Allah ya bayyana mana don mu kauce ma irin hali na Yahudawa kadda ka yarda ka kasance wato daga cikin waɗanda ba sa biyayya ga iyayensu waɗanda ba sa kyautata ma dangi ba sa kyautata ma marayi ba sa kyautata ma miskinai wato sannan haka ba sa kulawa da addininsu ana yin sakaki a kai kada ka kasance daga cikin haka idan ka aikata wannan aiki to haƙiƙa ka hada cikin irin hali na yahudawa wanda Allah maɗaukakin sarki ya yi hali a kan shi a nan za mu dakata abinda muka faɗa na daidai Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya mana alkhairi da albarka wanda muka yi kuskure Allah subhanahu wata'ala ya gafarta mana ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته